wannan nashi ne alhali ba nasa ba ne wannan sai ya rantse ya ce wallahi nasa ne Allah ya ce bai da rabo a lahira an kama ka kasa ci takalmi ka ce wallahi naka ne ka je kasa ce wayan mutane ce wallahi naka ne ka ci gonar mutane ka yi rantsuwa duk wanda ya rantsuwa akan abin da ba hakinsa ba ne ya nemi ya cinye wannan hakin saboda rantsuwa bai da rabo a kiyama shi wanda da ƙarshe wa a ƙarar lilmudda'i bi haƙi lilmudda'i bi haƙi wanda ya da'awar tasa ɗin ne asali sai aka tabbatar masa da haƙƙinsa daman nasa ne mai gonan shine almudda'i aka ce gonaka ne abdullahi dan mas'ud ya ce manzo Allah yana faɗa a hadisi duk wanda ya rantsuwa ala yamin wa huwa fiha fajir duk wanda ya bude bakinsa ya rantse Allah ka kiyaye mu ya Allah Allah ka kiyaye mu mutum ya bude bakinsa ya rantse da Allah yayi wallahi tallahi wani ma cewa zai billahi azim la ilaha illa huwa abu kaza kaza ne kuma wallahi ƙarya yake duk wanda ya wannan dan ya ci dukiyar liyaqtati biha malum ri'in muslimin ya ci dukiyar wani mutum musulmi لقي الله وهو عليه غضبان zai game da Allah Allah yana fushi da shi duniyar watakila shekarun suna da tsawo amma ka je ka yanka wannan tsiyar za ka haɗu da Allah cikin fushi yanzu ko babanka ne aka ce yana fushi da kai akwai daɗi yanzu ka haɗu da Allah mahalicinka yana fushi da kai za ka iya jurewa za ka iya to me yasa mutane suna ganin aiki na halaka amma za su ci gaba da aikatawa akan neman duniya wannan duniyar da kuke ganin ta wannan kyalkyalin mutane su ta rabuwa da addini kuma duk ba wani abu bane ka san meye ne mutum ya ga ya samu wadata ya saka wannan tsumman riga mai kyau ta fita kowa ya gina gida mai kyau ya fi na kowa ya hau mota mai tsada tasa ta fita kowa ya shimfiɗa wa kansa jin daɗi a cikin gidansa ya je a wani matar da ya ga dama wallahi wannan shine duniyar kuma dukkansu babu abin da ba bakin ciki a tattare shi yanzu kaddara ka kashe kuɗi da yawa ka ɗinka riga duka duka shekara nawa za ka kana sata ina tambayin wanda ya kashe kuɗi ya zuba ya sa riga don a gan shi ita dai ka sa ta kullum ma matsala ne don za a ce to ai guda ɗaya ce kullum dole in ka sa ta ka ajiye ta za ka yi matsala kenan duk abin da ba za ka sa shi kullum ba ai baka more masa ba ka kashe kuɗi kana ta ajiyar ta baka gama sa ta ba an gama yayin ta an kawo wacce ta fita sai kuma kana sa ka ga ta zama tsohuwa kai kuma ka sa ta kullum matsala ne duniya kenan to shekara nawa za ka yi ka saka riga in ka daɗe kana saka ta shekara ɗaya duk wanda ya shekara biyu yana sa riga talaka ne ga waɗancan da ko ba sa wanki ma akwai wanda baya wanki akwai wanda baya wanki kamar ya baya wanki duka duka kwana nawa ne a shekara kwana nawa ne a shekara ɗari uku da nawa to an sai yadin an sayo yadiddika da manyan riguna adadin guda 360 guda nawa nawa ne an dinke su gaba ɗaya an musu aiki dinkin ma a senegal ake wani a dubai ake wani a kaza an ɗinko su an zubo su a jirgi an kawo kullum kwanan duniya su ya canja sabuwar riga kai miskini shugaban talakawa har kana da mai wanki da guga kaga duniya kenan na sha yi muku bayani gida ka kashe kuɗi akan gida ka gina shekara nawa za ka yi ka zauna kana more gidan nan ka ji cewa sabon gida ne ha shekara goma ya yi yawa ko wuyatta kana shiga ka je ka gano na wani abokinka yanzu mutum zai zo ga dara ya kashe kuɗi ya gina gida yana fita dan wajen gari sababbin unguwannin nan in ya ga wani gini zai dauka daga america aka dauko gidan aka ajiye duk sai ya ji nasin ya fita ko yana zaune a talabishin yanzu ai ga an nuna wani gida sai ga ai nasa is all modern yanzu da waɗannan windunan da kake ganin su su ne number one yanzu an wuce su wannan fankar da kake ganin sa mai dan kyalkyalin nan kaga an mata kwalliya da wani gwalgwal an daina yayin ta wannan wutar da kake gani da ana ganin an sha wahalar kendir an daina yayin ta duk abin da ka sani wallahi ana amfani sai ka zo kaga an daina yayin mota ce ma haka kana sayan mai tsada kana zagayawa da ka dan dauki lokaci kana zuwa daidai gidan murtala din nan ko can za ga wata karuwa ta shigo sabuwa ta yi haka ko dan kwali ba ta da shi karuwa ce wani oganta ya sayo mata daga abuja ya aiko mata kai kuma kana gadara taka a unguwarku ko gaida mutane ma ba ka yi ashe ga wata karuwa tana hawan wacce ta ninninka taka kuma duk wannan a zahiri ne kuna ganin jin daɗi billahi lazim wani yana hawa yana hawa motar mai tsada yana da tafkeken gida yana da kaza amma wallahi baya iya bacci sai yayi wa kansa allura bai da kwanciyar hankali ga bala'in ciwuka wani mutum da kai mai ziyara dan uwani iya wadata an kaga gidansa komai fes-fes abubuwa ba magana ga motoci rumfa guda an yi fakin ɗansu motoci guda shiga falo muna gaisawa da shi na duba gefensa sai na ga duk ƙwayoyin magunguna wala bai sai bacci ba sai ya sha su ya kwanta kai ko watakila ga kanan talaka miskini dubu uku da ɗari uku sai ga gare ka amma sai ka yi shekara biyu baka shafa nadal ba amma kana kai Allah ƙara cewa kai an cuce ka kai kana ganin an takura ma kai kana kana cikin rashi ga wancan an bashi miliyan ɗari miliyan dubu amma kullum sai ya sha ƙwaya ya kwanta ciwuka sun yawa kai kuma Allah ya baka lafiya amma baka san ya baka lafiya ka duba gefen nan naga tarin magunguna ka duba can gefen naga na ga wani tuwo miyar kuka na ce wahala ke nan ɗan bala'i wannan miyar kukan ita ce lafiyarsa ba maganar kaza akwai kudin da za a ci kazan amma likita ya hana ci ta ya hana ba maganar farfesun kaza likita ya ce kar a ci in an ce akwai matsala da haka dole ya tsaya bil haƙƙi da gaskiya ya ɗebi tuwo miyar kuka ka gani ya za ku riƙe miyar kukan nan tana daraja wallahi wallahi ko an je an dawo ita ake nema ita ce miyar da ba ta da matsala ko likita har yanzu ya faɗa ita ce grade 1 amma ba mu yadda ba muna ganin wahala da yunwa talauci rashi yake sawa mutum ya yi ya ilahi mu dawo abin da nake so magana na faɗi wannan sharhi ne mutanen da suke wato suke barin lahirarsu suna neman duniya shine hadarin wanda Allah ya ce za ka gamu da Allah kana fushi ash'af ya rantsa ya ce fiye wallahi nazarat wannan wannan wannan aya a kaina ta sauka me ya faru ya ce tsakanina da wani mutum bai hude ina da wata gona fajahadani sai ya musanta mun sai ya ce ya ce gonar ba tawa ba ce ta sani sai na kawo shi gurin annabi sai annabi ya ce mun alaka bayyana kana da hujja ina so ku gane alƙalancin gonar tasa ce ta ash'as sai wani bai yahude sai ya ce tasa ce faƙadimtu ila annabi sallallahu alaihi wasallam faƙala alaka bayyana qultu la sai aka tambayi shi mai gonar kana da wata hujja da za ta nuna gonarka ce motarka ce kai fakin sai wani ya zo ya ce tasa ce kai da ka ce taka ce asali to ba mu dalilin da zai nuna cewa taka ne don hujjar da za ka bar shine zai kore da awar wannan kada a zo an saci motar wani alkali kai kuskure ka ce wanda ya saci motar ya kawo takaddun motar ana yin takaddun ƙarya ana yin takaddun ƙarya to amma wanda aka san motar a hannunsa tun da to sai a ce ya kawo dalilin isbat tunda ba a hawan mota sai da takaddu gida duk wanda kaga ya zauna a gida duk masu gidajen nan kowa da takardar gidansa sai wani ya zo ya ce wallahi bai yadda ba wannan kakansa da ya mutu shekara bakwai da suka wuce ya ce masa gidansa ne nan to ba cewa za a yi wanda ya zo yake da'awar gidansa ne nan ya kawo takardu ba kenan ya kawo takardun sai a fitar da mai gidan ya fita a shi wanda yake zaune a gidan ne za a ce kana da hujja da za ta tabbatar gidanka ne wannan wayar wannan wayar igatawa aljihuna ina fitar da ita ina ajiye ta sai wannan bawan Allah sai ya ce na sani kayya kayya kuka kasa raba mu abin sai dai kai mu kotu idan an je kamata ya alkali ya tambaye ni ya ce me dalilin wannan wayar ta wace ni ba wannan ba a wannan auli kenan sai shi ash'as yake cewa a ƙultula ƙalar yahudi sai ba yahudin sai ce to karantsi ƙultu ya rasulallah inna idan a sai aka ce ba yahudi rantsi sai ya ce ya manzan Allah ai zai rantsi ya tafi da dukiyata zai rantsi ya tafi da me da dukiyata ba yahudi yana da tsoron Allah eh to idan ka duba shi kuma duba na gani na biyu ya ce da shi da ba yahude ne sai ba yahudin ya ce gonar ba nasa ba ne kamar ba yahudin yana da awar asalin gonar ma tasa ce shi wannan ash'as ba gonarsa ba ne da haka da haka je gurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya nemi isbat isbat shine wani document wani shaida wani dalili da zai tabbatar da zai tabbatarwa da mai da'awa cewa wannan abun nashi ne waya ce kace ta kace ina takaddunta mashin ne kace naka ne ina takaddun shi to akwai ka'ida da manzon Allah ya faɗa albayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man ankara a bisa wannan hadisin wanda yayi da'awar abu nasa ne shi zai kawo hujja albayyinatu alal mudda'i na yi da'awar wannan wayar tawa ce kun fahimce ni to ni zan kawo dalili kenan wannan hadisin na alaka bayyina ya kamata ya hau kan waye kan wanda ya yi da'awar wannan abin nashi ne to waye man ankara wanda ya ce a'a ya yi inkari to wannan kuma shine zai bayar da mai rantsuwa yanzu kaga a nan gurin da ash'as da bayahudi ash'as gona tasa ce bayahudi shine mudda'i shi ya yi da'awa shi ya raya cewa wannan gona tashi ce a bisa wannan hadisin ba yahudan nan shine zai kawo hujja yanzu wannan da ya ce wayan nan da na nuna ta aljihuna ya ce tasa ce shi ne almuddai shi zai kawo mi shi zai kawo dalilin da zai tabbatar cewa wayar tasa ce ni kuma dan ce a ba tasa ba ne to menawa rantsuwa zan yi kuma wannan shine galibin abinda alkalai suke tafiya nan masu shari'ar musulunci a kan shi kai da ka ce a'a gida nawa ne a'a mashin nawa ne a'a mota ta wace to yanzu maganar rantsuwa da saka sai ka zo ka rantse a gaban alkali ba za a ce ka kawo dalilin tabbatar da wannan wurin naka bane duk da in an ce ka kawo hujja din ko a ce ka kawo wani abin da zai tabbatar da haka don karfafa zance ba laifi akai ba kun gane hadisin albayyinatu almudda'i wal yaminu alama ankara awwa to shine anan shi a wannan bawan Allah yake cewa ya manzon Allah sai aka dawo kan ba yahudi aka ce shi ma ya rantsi sai ce ya manzo Allah ai wannan mutumin ba yahude ne ai zai iya rantsewa akan ƙarya ba yahude yana tsoron Allah ne baya da tsoron Allah baya da takawa to a takaice dai abinda abin yake nufi haramun ne wani ya rantsuwa ya ci dukiyar wani samanan kalilan ya ce wani arzan yasiran dan abin da bai kai ya kawo na duniya suna rantsuwa a kansa suna masu ƙarya ula'ika la khalaqa lahum fil akhirati wannan ba su da nasib khalaq ba su da rabo a lahira wala yukallimuhumullah Allah bai zai musu magana da za ta faranta musu rai ba kalamun yasurruhum wala yanzuru ilaihim Allah ko kallon su ba zai yi ba nazaran yasurruhum wato ganin da zai faranta musu rai sai dai musu gani na azaba mana nazarin rahmati ne baya mu zai musu ba wala yuzakkihim Allah ba zai ƙara musu alheri ba ba zai kuma yabe su ba shine wala yaziduhum khairan wala yusni alaihim daga Abdullahi dan Mas'ud yace naji manzon Allah yana cewa man halafa ala mali imri'in muslimin bighairi haqqin duk wanda yaje rantsi akan dukiyar wani mutum musulmi ba tare da haƙƙi ba to sai ya gamu da Allah ran tashi alƙiyama Allah yana fushi da shi ina maimaita muku wannan hadisin yana da hadari matuƙa duk wanda yake zuwa ya tafka rantsuwa akan dukiyar da ba tasa ba dan ya ci dukiyar wani to zai gamu da Allah Allah yana fushi da shi sai wani mutum ya daga hannu ya ce ya manzo Allah ko da wannan abun dan kadan ne mutum a ce ya rantse ya zo ya tafka rantsuwa ko da abun dan kadan ne wa in kana yasiran ya rasulullah wanda Allah ce wa in kana qadiban min arak walla ko da itacen aswaki ne akan itacen aswaki ka rantsi ba naka ba ka ce naka ne ka shiga uku wallahi inna lillahi wa inna ilaihi yanzu mutum fa sai je ya hada takardu na boge na boge na iska ba rantsuwa ba in qur'anin ma cinye shi ake zai ci kwanan nan wannan uwa ya kawo mun kukan wata mushkila wuri ne ya je ya saye shi a wani wuri naira miliyan biyar ya je ya saye shi a wajen wani mutum naira miliyan biyar ya dan fara aikin bai iya samun ya kama aikin ba shi wannan mutumin da ya sayar masa miliyan biyar din kafin ya sayar masa sai da suka yi ta zumunci ma da iyalinsa talaka ne dan wurin yake da shi kenan ya ce wallahi malam da na je gidansa na ga yadda gidansa yake dab da sallar layya ne ban san lokacin da na zaro kuɗi na sai musu ragon layya ba a gidansu ciniki muka zo yi na fili don in ga gidansa na gan shi miskini talaka muka kulla alaka da shi muna gaisawa mun zama yan uwa ya sayar min da wurinsa ina taimaka masa har bayan na sai wurinsa ce wallahi malam hali irin na dan adam ni ba mazaunan garin nan ba ne da ya tabbatar mana nan sai ya je haɗa baki da masu kula da filayen ƙasa da gari aka shirya masa takaddu na ƙarya irin exactly takaddun da ya bani kawai ya zo ya daɗa sa fili a kasuwa kasuwa ya buga shi ya zo wani bawan Allah wani ma'aikacin banki da tsautsayi ya kama shi aka tafka ciniki har da shaidu kuma har da matarsa a cikin shaidu kuma matar tasa ta ci la'adar wancan cinikin ta san filin na wani ya ce abin ma mamaki da ta ji na zo gari ko ta waya na ce zan shigo gari to wallahi sai dai in ganta a gidana ba tare da na ce ta zo ba wallahi muna cikin matsaloli in ba da dubu ashirin in ba da dubu goma in ba da buhun shinkafa in ba taimako ya ce malam har ta ishe ni matan nan sai ta ta zuwa da sun shiga matsala sai ta zo kawo matata amma da ita aka hada baki aka zo aka sayar min da fili na ta cila ada biyu ya ce wata rana na kewaya ni ina da kwanciyar hankali tunda suna kula min da fili ina kewaya sai na ga gini ya yi nisa na ce subhanallah ya aka yi haka na zo sai da na bincika sai aka ce makoda suka ce ai wuri na wane ne ce kamar ya na wane ni ne mai wuri ai a ina ai mun ɗauka ka sayar masa ne yaje ya nemo mutumin ya za a yi aka nemi mutumin nan sama da ƙasa ya daina kwana a gidansa ya kama matarsa ya kai kurkuku ko abin nan ya ga bai kamata ba ya ci miliyan biyar a can ya ci miliyan biyar a can ha'inci suka yi sulhu a tsakaninsu shi wanda ya siya na biyan sai ce ya da zai dauki asarar rabi ya ba shi naira miliyan biyu da ɗari biyar zai dawo mai da takardun wurin ya rike shi kuma zai jira duk lokacin da wancan mutumin in ya zo aka kama shi ya biya miliyan biyar nan sai su yi swapping haka ya dauki naira miliyan biyu da ɗari biyar ya bayar fili ya tashi masa akan naira nawa miliyan bakwai da ɗari biyar shi kuma wancan an ɗora mai asarar nawa miliyan biyu da ɗari biyar kuma wannan mutumin talaka ne yadda ka ga in ya ga bismillah zai cinye ta da aka zo aka samu matan nan kaka ji rantsuwa rantsuwa mutane da kake ganin su Allah ya sauke ga wani yasa baran gaya maka duk wani abin da ka sani naka ne don't trust people barin ce ka zama karka girka gaskata kowa gaba ɗaya kowa mutumin banza bane amma you have to be very careful wanda baka tsammanin zai ha'ince ka wallahi zai ha'ince ka yaro ne je bude sif din ubansa ya ɗebo takardun filin babansa ya je wata katuwar gona ce a wata unguwa ta shigo ta ubansa duk ya je hada baki da dillalai aka yayyanka kurin kai fotokofin takardun kurin aka iya sayar na ubansa ne kuma uban yana can sai wata ya zo ziyara ya ga gini ya yi nisa duk an gine fili ya aka yi zai ɗebo yan sanda aka ce aka ɗebo ba kai ka turo ɗanka ya zo sayarwa in ɗanka da ya ka haifa ba zai tausaya maka ba zai zalunce ka to yaya jama'a wannan hadisin yana magana akan kai rantsuwa kai ka ci dukiyar mutum to ina ga wanda ya zo dukiyar ga baki ɗaya ma ya ɗebe ta ya kammale ta da haka ake rayuwa wallahi su sayi gidaje su hau motoci su yi wa 'ya'yansu ɗinki su ci abinci a gidajensu da kuɗin haram wallahi haram Allah gyara mana halin Hafsu bin Maisara yake cewa ma ashadda hadal hadis kawai wannan hadisi yana tsanani fa qala alais safi kitabillahi ta'ala ulaika la la khalaqa lahum fil akhirati ba ba akwai a cikin littafin Allah ba waɗannan mutanen ba su da rabo Allah ya ce ba su da rabo ai ba mamaki daga abizar salasatu la yukallimuhum Allah yawmal qiyamati wa la yuzakkihim mutane guda uku Allah bai zai musu magana ba ran tashi alkiyama ba zai tsarkake su ba kuma suna da azaba mai radadi walahum azabun alim فقرأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات النبي يكرنت wannan aya sau uku Abu Zar yake cewa khabu wa khasiru wadannan sun tabi sun yi asara ya Rasulullah man hum suwaye qala suwaye wadannan da Allah bai zai gansu ba bai zai darkake su ba suna da azaba mai radadi yace almusbilu wanda yake saka wandansa ko rigarsa ya bashi ya ja ƙasa ya wuce irin sawu da gangan duk wanda ba da saiti akan suturarsa Allah ko ganinsa bai zai ba a tashi kyan samari ku gyara wandunan ku in za a sa jins ne a sa Allah sa albarka amma a naɗe shi kar ya wuce irin sau duk sutura in ta wuce irin sau ana taka ƙasa da ita akwai haɗari mata ne aka ce su sa su taka ya ja ƙasa amma maza su ɗage shi na biyu almannanu wanda in ya ɗauki abu ya baka sai rinka maka gori banzani za ka gaya wannan hular da ke kanka ma ba ni na saya ma ba gori ya baka abu gori ka san akwai mutanen da in sun yi ma abu ba sa iya haƙura sai sun wulakanta ka akai to shine malamai suke cewa kai in kana da zuciya kai ka san kanka duk mutumin da ka san in ya baka abu zai ma gori ya ci mutuncinka kar ka karba ya baka ce na gode kuma ka ce ka je ka ba wa ka je ka ba wanda wanda wanda yake da bukata wani malami cikin magabata na kwarai wani sarki ya aiko masa ya ce akaramakallahu ka zo muna da yaranmu za ka karanta mana da su a gida kuma muna da 'yan matsaloli da za mu yi maka fatawa sarki ne ya aika wani malami a dafa malaman da ba na yanzu ba malami na yanzu in ba wanda Allah kubutar ban sarki ya kira shi ai murna yake ai zai dakatar da komai ne ma ya tafi na Allah ba da haƙuri fa karatu ne nake faɗa da ya aika masa sai malamin ya aika wa sarkin ya ce da shi ranka ya daɗe ai ilimi daga wajen ku ya fito idan kun mutunta shi zai mutunta in kun wulaƙanta shi kuma zai wulaƙanta ni na tashi a garinmu da malamai na banga suna tashi suna zuwa gidan sarakuna su karantar da su ba ko malami ya je gidan ya je gurin ɗan sarki ya koyar da shi ya ce in kana son karatu ko ‘ya'yanka suna son karatu turo su su zo makaranta inda nake ba da karatu a gidana a masallaci su sau ɗauki karatu ya ce ilimi zuwa masa ake yi ba shi yake zuwa ba ya ce kuma da ka aiko na ji in ka damu da abin da kake so to ka zo kuma karka yadda ka zo min da 'yan fadawa ko 'yan rakiya kai kare za ka malamai na da wasiƙa ce ya rubuta ya aika mai ya ce wa ɗan aiken juya bayan wasiƙar kamar masa da amsa wallahi ya sa aka juya aka rattaba masa amsa malami ya ci gaba da karatunsa aka je aka kai wa sarki takarda ya gani ya yi ajiyar zuciya ya ce gaskiya ne ya shirya ya taho ya shirya ya me ya taho ya zo ya tarar da malami yana karatu aka kwankwasa kofa malami ya ce wa wata yarsa ko wata yarinya a gidansa ya ce je ki gani waye ta je ta leƙa ta gani ta ce wai wai wai ai sarki wane ne sai ya ce mata ki je ki ce ya shigo amma shi kadai zai shigo ta je ta ce ya ce ka shigo amma kai kai kadai ya ce na'am ya zo da yan rakiyar sai ya ajiye su ya ce ku jira ya shigo ya tarar da shi sai ya ce zauna a nan ya ajiye shi a can gefe ya ci gaba da karatu sai da ya gama ya yi tambayoyin da zai tambayoyi sai ya ce to na da ɗan abin da zan bada sai ce me za ka bani ya zaro kuɗi haka ya ce kana da gida ya ce ban da shi ce to ga wannan ka je ka yi gida ya ce na gode ban da bukata ka je ka kaiwa iyayen waɗanda ka zalinta ka ci kuɗinsu ka kawo ka kawo mun ka je ka ba wa talakawan da ka zalunta ka je ka raba musu ya gaya sarkin sai sarkin na ya ce na rantse maka da Allah Allah shiga fata malam kudin nan saboda na san halinka da tsantseninka ba za ka karbi kudin gwamnati ba kudin gado ne na kawo gado ne gado ne gudi ne da na ci gado na iyayena iya dai tsarki kenan ya ce na haɗa ka da girman Allah ka karba ya ce a'a ai ba da bukata ka je ka ba waɗanda suka fi ni bukata ya ce to ai kana da almajirai ya ce don Allah ka karɓi kuɗin nan malamin nan ya ce ina ai in na karɓa ya ce in karɓa wai in bawa ya bawa ɗalibai ya ce ai ka haɗa nan haɗa da ɗalibai na idan na karɓi kuɗin nan yanzu in na raba kuɗin a cikin ɗaliban sai an samu wani ya ce an bashi kaɗan wani ya ce an bashi da yawa ko kuma ma a ce malam ya ɗebe da yawa mu ya ba mu kaɗan idan ya zo ya daba musu dubu ɗari ɗari sai wani ɗalibin ya koma ce hawa wajen miliyan ɗari fa aka bashi ya raba mana dubu ɗari ɗari haka ne ko ba ka bane haka ne ɗabi'ar mu take ka duba tun da ya ce to ni ba za ka zo ka haɗa da ɗalibai na ba malam ya yi iyayen da zai yi haka ya fita bai karɓi wannan dukiya ba ya tafi ya bashi Allah ya tsare masa darajarsa da kimansa su su da suna da kima suna da matsayi masu mulkin su tsoron suke ji saboda babu duniya a gabansu yasa duk wanda Allah ya taimake shi ya cire kwaɗayi baya kwaɗayi baya sha'awar abin hannun wani mai mulki ko mai waninsa to zai yi rayuwa mai yanci amma duk wanda Allah ya jarabe shi a rayuwarsa yana son ya ga kayan wani yana so to baya kima wallahi galibin ku matasa ne samari ina gaya muku wannan zai muku amfani amma akwai wahala akwai wahala ka iya rayuwa ka riƙe iya mutuncinka ba ka yi sha'awar abin wani ba akwai wahala yanzu wani ɗan siyasa ne ka duba fa masu neman mulkin nan ya zo kamfen sai ya ce duk a tattaro masa malaman garin kaga daga wannan maganar a ya nuna malaman bai dauke su ba su da kima a tattaro masa malaman garin yana faɗa saboda ɗaliban ilimi masu tasowa su tashi da kimar ya gama aikin kamfen ɗinsa da daddare kuma zai gana da malamai a tattaro masa su zo su zauna su sha jira sai daga ba a fito da shi kuma haka aka tattaro wai sai wanda wai sai wanda yake da hanya ma sai wanda aka ake sai yake da alfarma shine ma za a tura a ce a kira shi ina so ku gane yanda wayanda ake wulakantar da ilimi da kuma wasu masu ilimin suke wulakantar da kansu ka duba fa su mutanen gari da yake yana neman ƙuri'arsa ba jirgi ya bugo ya hawo ya zo ya ta ihu ya ce ku zaɓe ni ba zuwa yi ya rarraba musu abin da zai raba musu masu wani aka ce a kira su suna alfahari ne masu zo su gaisa da shi saboda suna da mutane ka zo ya gama surutansa da mayanansa ƙarerayinsa na banza na iska daman makareci ne ya gama duk abin da zai yi ya dan ɗebi kuɗi ya bayar to nan ne aka yi tashi hankali ɗari malam su ne fa haka ga yadda aka yi abu na na wa ba ni nan kai kawo nan wannan ya handamu kaza wannan ya yawuri kaza kaza kaza kaza kaza aka zo aka raba manyan mutane masu daraja duka duka abin da suka tashi ko dubu ɗari bai kai ba kuma zai je ce ya ganka ya baka kuɗi Allah ya raba mu da wulaƙanci waɗanda suka isa zuwa wurinsu ake ya tafi inda yake in ya shirya wata rana ya bugo waya ce yana so zai kawo ziyara ya zo ya gaisuwa haka ne a shirin dai kuna gani a fili zahiri Allah ya anna Allah ya mana afuwa idan Allah ya ba mutum ilimi ya rike darajarsa za ci gaba da tafiya amma in ka saka kwaɗayi za ka wulaƙanta ya Allah ka ba mu abin da za mu rayu Allah ka ba mu abin da za mu ci ka ba mu abin da za mu ci wani ɗalibi ya ganni a gona na riƙe fataranya na niƙe kaza ina shuka ina dasa shinkafa ina shuka wake na haba malam haba malam na ce iya abin da za ka iya yi kenan haba malam haba malam ma ba ka da alaka da cafanan gidana kuma wannan shi ya fi mun daraja da kima akan ka je ka ganni a kofar gidan wani ina cewa a bani na'am ƙwarai da gaske Allah ya haramta min ne don na zama malam ina wa'azi shi kenan ba zan je in nemi na kaina ba ba haramun ba ne tunda ba da shago a kasuwa ba sai in je gona ba in shuka shinkafar da zan ci kaga sai in zo ne wa'azi na an zagi ko ce in faɗi gaskiya in faɗi gaskiya ta daman duk birgimar da za a yi don a nemi shinkafar da za a ci ne to kuma na noma ta nima sai dai in ba da zakka shi ya fi maka kima ina gaya maka kai a matsayinka na yaro matashi duk inda za ka samu kuɗi na halal ka nema mu ɗalibanmu muna gaya musu tsaya su nemi na kansu ba mu samu ɗalibi kasalalle mai sa ido akan kayan wani mai karamar murya a bashi wulakanci ne wannan kowa an gama karatu ya tafi kasuwa ya nemo magarba ya zo makaranta kowa an gari ya waye mai zuwa gona ya je gona mai zuwa aikin gwamnati ya je ya yi mai kwale-kwale ya je ya yi mai tuka abin hawa ya je ya tuka da mutuncinsa in an zo an nemi taimako fi jabi da layi ya zare ya bayar ba mutum ya zo ya zama matacce ba kasul shine abin da ya fi annabi ludu da mala'iku suka zo za su za su halakar da mutanensa da suke luwaɗi a gona suka tarar da annabi ludu yana faskaren itacen da zai kawo iyalinsa dafa abinci amma duk mutumin da ya san duk ƙarshen wata zai ɗauki buhun shinkafa ya jefe ka da shi da kayan wani wa'azi mai zafi zai buga ma waya ce malam ya ake irin wannan karatun bai kamata a rinka a rinka wani to alhaji ai hakuri ka ba shi hakuri saboda yana jifan ka da buhun shinkafa amma ya san baya baka baya maka baya dinka maka riga baya daukan nauyin ka baya maka komai ya isa maka magana in ya in ka hadu da shi ma ba ya ka wannan ba to me yake maka ku karfafu zukatanku kar ku rayu a kan ƙarya ku yi sana'a ta gaskiya kada ku ci mutuncin wani kar ku ci amanar wani wal munfiqu sil'atahu bil halif al kadhib da wanda yake ciyar da ko ya sayar da dukiyarsa da rantsuwa ta ƙarya rantsuwar ƙarya a tamfa yake sa wallahi tallahi dubu uku da ɗari biyar nima na same ta kuma ƙarya yake dubu biyu da ɗari bakwai ya sayi ta amma a haka duk gaba ɗaya yake sai da kayansa kaya ne yake sa in za ka saya sai ya maka rantsuwa alhaji wallahi tallahi nima a dubu biyar yake a wajena ka ɗora mun wani abu ko dubu biyar da ɗari biyar ko da ɗari biyu ko ɗari uku wai sai ya ce wallahi wa ya sa ka mutum ya zo zai sai kayan kai ka rantsa mai kar Allah ya sa ya saya me na rantsuwa ko wani ya zo ce maka dan Allah ba sai ka ce to me na rantsuwa ai ba sai na rantsi ba ka ce masa kai a dubu biyar ka samu kuma alhali dubu uku da ɗari takwas ka same ta wannan abin da ka ɗora ya zama riba wanda yake sai da kayansa da rantsi wannan Allah ko kallonsa bai zai baranta shi alƙiyama kaga dai halal ɗinsa ne amma an hana rantsuwa a cikin kasuwa alkaba'ir wal ishraku manzo Allah yana cewa alkaba'ir wal ishraku billah cikin manyan zanubai akwai shirka da Allah uqul walidain saba wa iyaye qatlun nafsi kisan kai wal yaminul ghamus da wannan rantsuwa mai dulmuyarwa kamar ya rantsuwa mai dulmuyarwa abu ne ba da kai aka yi ba a zo a tambaye ka wani ya aka yi baka nan fa sai ka ce wallahi tallahi na rantse da Allah abu kaza kaza kaza ne wannan ita ce rantsuwa mai dilmiyarwa kai kamar ya rantsuwa mai dilmiyarwa ba ka nan ba ka san da abin ba kai ta zabga rantsuwa wata rantsuwar in wani fa sai gaban ka ya faɗi to al-yaminul ghamus kenan amma akwai rantsuwar da ake yi mutum afuwa la yu'akhidukum Allahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima a wata ayar aqattumul ayman wato rantsuwar da mutum ya kulla a zuciyarsa ita ce Allah zai kama shi da ita amma irin ka je makaranta wallahi na je yaushe zaka tafi wallahi an jima zan tafi kaga wannan wallahi wallahi din mana rantsuwa ce ya sashiyar rantsuwa ba an yi ta da niyyar zuci ba ne subutar baka ne rantsuwar subutar baka ba a yi wa mutum hukunci a kanta amma dai ba a son mutum ya rinka sakin baki duk abin da zai faɗa sai ya rantse ina fata ana fahimta da saba wa iyaye Allah kiyaye mu kisan kai kisan kai kisan kai wal yaminul ghamus bukhari ne ya rawaito wannan hadisin yace al ghamus hiya allati yata'ammadu al kadhibu fiha wanda ake yin ƙarya da gangan سميت غموسا لأنها تنغمس كو تغمس الحالف في الإثم تنا نصد وان دي كرنسي وان دي أكن ليفي وقيل تغمسه في النار وسكا تنا نصد شيء أتشكي متاع وقيل أبن دي غباتني قارن حسكيني yana daga cikin rantsuwa bi ghairillahi kamar misalin mutum ya ce kan na rantse da annabi na rantse da ka'aba na rantse da mala'iku na rantse da sama kan nabi wal ka'abati wal mala'ika was sama'i wal ma'i wal hayati wal amana na rantse da ruwa na rantse da da rayuwa na ji wani sarki wata ran muna yara a makaranta yazo yana mana yan assembly tun muna yara sai na ji yana rantsa yana cewa na rantse da rayuwata ba na manta wannan wannan assembly da sarkin ne ya mana saboda tsabar ya nuna mana shi sarki ne na rantse da rayuwarta rayuwarka to duk wannan rantsuwa ne da wani Allah ko mutum ya ce ya rantse da annabi Muhammadu an yi wata magana za ka ce annabi Muhammadu kuwa ko ka ce na rantse da annabi ba a yi ko ka'aba ko mala'iku ya ce wahiya a shaddi ma huna ya fi tsanani shine mafi tsanani abin da yake nan war ruhu war ra'as ko na rantse da raina ko na rantse da kaina wa hayatu sultan na rantse da rayuwar sarki wani wa ni'matu sultan na rantse da ni'imar da wani yake yi sarki wani tarbiyatu fulan na rantse da tarbiyar wani duk wannan rantsuwa ne da wani Allah an ibn umar annabi sallallahu alaihi wasallam kala inna allaha yanhaakum an tarifu bi abaikum Allah ya hana ku daina rantsewa da iyayenku kar wani ya ce na rantse da babana na rantse da kakana haramun ne faman halafa falyahlif billahi aw liyasmut duk wanda zai rantsuwa ya rantse da Allah ko ya shiru a wata riwaya ta bukhari faman kana halifan fala yahlif illa billahi aw liyaskut duk wanda zai rantsuwa kar ya rantse in dai ba da Allah ba in ba haka ba ya shiru ba a rantsuwa da da nauyin rawanin wani malami ko wani shehi ko wali ko wani sarki daga Abdurrahman ibn Samura yace manzo Allah yana cewa la tahlifu bit tawaghi wala wala abaikum kada ku rantse da shugabanninku dagutai ko kuma iyayenku muslim ya rawaito tsawagi jam'i ne na tsagiya wahiyar asnam to in an ce shugaba ana nufin dagutu dagutun gunki shi yasa zuwa hadisi hadhihi tsagiyatu daus wannan shine gunkin daus tsawagi din ana nufin gumaka ana ko kuma shugabannin da aka mai da su kamar gumaka ai sanamuhum ma'buduhum abun bautan su daga buraida qala qala sallallahu alaihi wasallam man halafa bil amana falaysa minna annabi yace duk wanda yace ya rantse da amana baya tare da mu rawahu abu dawud da gairi amana ma ka ce ka rantse da amana kaga dai karewar amana to sai dai da Allah a wata riwayar manzon Allah yana cewa man halafa fa qala inni bari'un min al-islam duk wanda ya rantse yace na baranta daga musulunci fa in kana kadiban fa huwa kama qala in ma ƙarya yake yi dai kaman yadda ya faɗa din ne ya balanta ga musulunci qala wa in kana sadiqan falan yarji ila al-islam saliman to ba zai taba dawowa cikin musulunci a kubuce ba ya ce ya baranta musulunci kwanan da wani uwa ya bugun mu waya kai gaba da gaba yake gaya mu a wannan zaben na kano da aka yi wannan na ƙarshe na gwamnoni dinnan wani yake faɗa saboda tsabar ƙaunar wani ya ce ya rantse da girman allah in dai wani bai ci ba in dai wani bai ci gwamna ba a kano ya ridda wallahi malam saboda tsabar mutuwar soyayya gare shi to wannan shine illar ka bari a kimtsa maka son wani kana ta ƙaunan wani kuma ba dan Allah ba ba dan tsabar sallarsa da karatun ƙur'aninsa ba wallahi kai ce in dai wani bai ci ba to shi ya ridda da ido na ga wani ya rubuta a whatsapp a facebook ya ce in na shiga aljanna na ga wani na haƙura Allah ya mai da ni jahannama Allah mai da shi jahannama wallahi na ji wani ko ya gani wallahi malam da sunansa da lambar wayarsa da komai da hotonsa a jikin difi ɗinsa ya ce ko mutuwa ya a kiyama in dai ya shiga aljanna ne ya tarar da wani a cikinta to ya haƙura a mai da shi jahannama saboda wani shugaba ne ya masa ba daidai ba shi wannan wanda ya wannan rantsuwar ya faɗi wannan magana kuma wanda ya ce ɗin in bai ci ba ya rada ɗin kuma bai cin ba yanzu ina neman ɗan unguwar tasu ne da ya zo ya kama wannan fatawar in ce to yaya ya ci gaba da zuwa masallaci sallah ko bai ba shi yasa duk wanda baya zuwa makaranta yana zama gaban malamai yayi asara a rayuwarsa yanzu ko ana faɗin wannan maganar ku gaban ku sai faɗi ku na'am eh daga lokacin bai fita ga musulunci ba amma in abin da yake bukata bai tabbata ba to ya fita automatically yaro na in bai sake kalmar shahada ba da shi da kirista duk daya in Allah ya taimake shi ya samu wani ya bashi bata ya je ya jaddada kalmar shahada to kuma ya rushe ayyukansa gaba daya duk abin da ya ridda haka take mahaukacin banza mahaukacin wafi akan siyasa gashi nan ai za su zo duk su cici duk wanda zai ci ya ci ku jira ku gani me za su muku da majoritin su barayi ne wallahi bukatar kasuwar kai ne kurin in gaya muku yadda kuka ga ana mutuwa akan neman kujerun nan wallahi ba wai don tsabar tausayin ku bane tausayin aljihunsu ne tausayin zama ba mulkin na kan kansu suke yi Allah nake gaya muku ko ku ji daɗi ko kar ku ji daɗi ko kar ku yadda ko ku yadda ita ce gaskiya za mu ita gaya muku yawwa magana ce ta me za mu samu ya za a shimfiɗa duk wanda kama yana mutuwa akan wani sai an yi kaza yana da maslaha ne me zai samu ba wai tsabar me za a yi wa wani talaka ba Allah ya kiyaye so ku kiyaye bakunan ku wanda Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya faɗa cewa duk wanda ya haka to shikenan falam yarji ila islam salima Abdullahi dan Umar yake cewa ya ji wani mutum yana cewa wal ka'aba ya rantsi da ka'aba sai ce kai la tahlib bi ghairillah karka rantse da wani Allah fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ji annabi yana cewa man halafa bi ghairi llahi bagar kafara wa shirka duk wanda ya rantse da wani ba Allah ba ya kafirce ko yayi shirka Tirmidhi ne ya rawaito shi wa hasanahu ibnu Hibban fi sahih wal hakim wa qala sahihun ala shartihima wa qala fassara ba'd al ulama qawluhu kafara aw ashraka ya kafirta ko ya shirka wato ala taghliz ana tsananta hukunci ne taghliz tsananta hukunci kamar ruya annabi sallallahu alaihi wasallam arriya'u shirka kamar yadda aka rubuta annabi ya ce riya shirka ce an tsananta hukunci ne wa ga duk al sallallahu man halafa fa qala fi halifihi wal lata wal uzza duk wanda ya rantsuwa a rantsuwar sai ce ya rantse da lata da uzza a can fal yaqul la ilaha illallah kurun ya maimaita ya ce la ilaha illallah ya ridda wa kad kana fi sahabati man huwa hadithu ahadin bil halifi biha qabla islami a cikin sahabbai akwai wanda bai dade ba da shiga musulunci kuma daman yana rantsuwa da lata da uzza din kafin ya musulunta wa rubba ma sabaqa lisanuhu ila al-halifi biha ba mamaki harshen sa ya rigaye in ya zo rantsuwa ya rantsa da lata da uzza din fa amara annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya umarce shi an yubadira bi qawli ya gaggauta fadin la ilaha illallah wani ne ya musulunta bai daidai musulunta ba da a jahiliya yana rantsuwa ce da lata da uzza lata da uzza to ya shigo musulunci to in ya shigo musulunci kuma da ya zo yana rantsuwa sai bakinsa sai ya sabuta sai ya ce lata da uzza sai annabi ya ce maza maza da ka faɗa ka ce la ilaha illallah dan kana faɗa ka bar musulunci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un li yukaffira bidhalika ma sabaqa ila lisani dan ya kankare abin da ya gabata wato na rantsuwa da wani Allah wa billahi tawfiq Allah muke neman tawfiki da gare shi wannan shine karshen wannan babi na rantsuwa da wani Allah sati mai zuwa ko wata mai zuwa insha Allah za mu tashi akan az-zulmu babban zunubi azulmu shi wakam wannan babin yana da faɗi ba lallai mu iya gama shi karatu ɗaya ba amma dai za mu fafata abin da za mu fafata Allah ka kiyaye mu ka samu cika da imani وبهذا القدر كفاية وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته